الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إخوة الإسلام في هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصلتين محرمتين مع التعامل في التعامل مع المسلمين الخصلة الأولى سب المسلم وشتمه وذلك بأي لفظ سيء سواء أكان ذلك باللعن والتقبيح أو تشبيهه بالبهائم أو تعييره بعيب أو خلق أو غير ذلك من الألفاظ التي تؤذيه وتدخل الحزن عليه فيحرم على المسلم الشب السب والشتم لأجل الدنيا أو الدين إلا في حالة واحدة فيجوز للمسلم شتم غيره إذا بدأه شخص بذلك وكان على سبيل القصاص والمماثلة مع أن الأفضل له ترك ذلك لله فقد قال الله تعالى في محكم آياته لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا في مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش البذيء وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى اللسان لا يسب ولا يشتم ولا يقبح احدا حتى مع خصومه من اليهود وغيرهم بل كان رفيقا في خطابه لهم ففي الصحيحين واللفظ للبخاري ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قلت وعليكم فينبغي للمؤمن أن يكون لسانه طيبا عفيفا يصدر عنه أحسن الكلام وأعظم الكلمات وأن يتجنب الفحش مع الخلق عامتهم وخاصتهم من أهل وولد وصاحب والخصلة الثانية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث هي قتل المسلم وهذا الفعل من أكبر الكبائر وقد ورد فيه وعيد شديد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم بالكفر والمراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة باتفاق أهل السنة لأن الله عز وجل أثبت أخوة الإيمان للمؤمنين حال اقتتالهم ونزاعهم فقد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فالمسلم له حرمة عظيمة في نفسه له حرمة عظيمة في نفسه أعظم من حرمة البيت العتيق فيحرم انتهاكها إلا, بالح... إلا بحق ففي سنن بن ماجه عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالكعبة ويقول بيده لحرمة المؤمن لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا وأهل الإيمان أعف الناس في باب الدماء لا يسفكون دما ولا يحفرون ذمة ولا ينقضون عهدا خلافا للمنافقين والفجار الذين يستخفون بدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أيها المسلمون إن مبادئ, إن مبادئ الإسلام تهدف إلى حماية الناس من كل ما يتسبب في الإساءة إليهم وبأي صورة من صور الإيذاء كالظلم أو الاعتداء على حرماتهم في منازلهم والتطلع إلى, والتطلع إلى أوراتهم والتحدث في أعراضهم حتى, حتى إقلاق راحتهم في بيوتهم أو الاستطالة, أو, أو الاستطالة عليهم في مجالسهم ووصل الأمر إلى عدم إيذائهم في الطريق الذي يمشون فيه حتى توعد حتى توعد حتى حتى حتى توعد من يحدث في طريق الناس أو تحت الأشجار التي يستظلون بها أو في أماكن جلوسهم للتحدث والراحة توعد هؤلاء جميعا باللعن والطرد من رحمة الله تعالى ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا يا رسول الله وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ومعنى يتخلى أن يتبرز أو يتبول في طريق العام أو في أماكن الظل وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه البخاري ومسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وتمسك بسنته إلى يوم الدين أيها المسلمون الإسلام يريد من المسلم أن يتعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به فالذي لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لغيره فإذا طبق كل إنسان هذا المبدأ استراح الجميع واطمأن كل إنسان على نفسه وعرضه وماله وهذا المعنى جاء واضحا في الحديث الشريف الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأته فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ودي ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi mahaliccin komai da komai tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da yallan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su suna masu kyautatawa bayan abin da ya gabata ya ku ƴan uwa musulmi hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace zagin musulmi fasikanci ne kuma kisan musulmi kafirci ne ka zagi dan uwanka musulmi annabi ya ce wannan fasikanci ne sannan kashe musulmi kafirci ya ku yan uwa masu girma wannan hadisin na manzan Allah mai girma a cikinsu manzan Allah yana bayyana mana wasu halaye guda biyu wanda dukkansu guda biyu aikata su haramun ne a wurin mu'amalantar musulmi hali na farko zagin musulmi da cin zarafinsa wannan kuma kowane irin lafazi ka yi amfani da shi don zagin musulmi ko cin zarafinsa idan aka ce zagi hankalin mutane ya fi komawa zuwa ga zagin uwar mutum ko babansa wannan shi ne mafi muni duk lafazin da za ka yi amfani da shi wanda akwai cin mutunci ko muzantawa ko ƙasƙantar da ɗan uwanka musulmi ta hanyar aibata halittar shi ne ko kuma aibata wasu halayen shi ne ko kuma abin da ke kama da haka daga cikin irin ababen da za su cutar da shi bai dace ba kama ɗan uwanka musulmi wannan abu kai da abin da kasan zai shigar da damuwa da cutuwa da kunci a cikin zuciyar ɗan uwanka musulmi bai kamata kai amfani da wannan abin ba zuwa gare shi haramun ne akan musulmi yayi zagi ko cin zarafin mutane saboda abin da ya shafi duniya ko kuma addini sai fa hali guda ɗaya inda aka baka damar kai zagi shine yayin da wani ya fara zagin ka to a wannan lokacin an baka damar karama zagin da aka maka a maimakon sakamakon zagin da ya maka dan ka maida mishi misali da misali amma duk da haka da za ka yi haƙuri ka bar mu ubangiji wannan abun shi ya fi dace shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa Allah baya san bayyana munanan al'amurra baya san ya ji mummunan zance musulmi na bayyana wannan mummunan zance sai fa wanda aka zalunta wanda aka gaya masa magana mai muni aka bakanta masa to a wannan lokacin yana yana da daman ya rama an ba shi daman haka wanda da zai alkhairi ya faɗi alkhairi sama da mummunan da aka mishi a madadinta to da hakan Allah ya fi son shi sau da Allah ya kasance mai afuwa ne kuma mai cikakken iko ne yana yayin da aka zage ka aka muzanta maka aka gaya maka magana mai zafi wadda baka ji daɗin ta ba kana da damar karama shari'a ta baka dama a matsayin halal karama tunda ba kai ka fara ba fara aka yi akan amma da za ka yi haƙuri kame da kyakkyawa hakan shine Allah ya fi so kana da ikon karama amma sai ka kyale kana da ikon ka faɗi irin yadda ya faɗa maka a kan shi amma sai ka haƙuri ka kyale to hakan Allah ya fi san shi sau da dama daga cikin bayan shi subhanahu wa ta'ala sukan mushi ba daidai ba sukan saba mishi tare da yana da ikon ya hallaka su ya kama su amma sai ya afuwa gare su shi yasa kai maka kasance mai afuwa tsakankaninka da sauran ƴan uwanka musu hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mumuni bai kasance ba mai sukan mutane ba ɗabi'an mumuni ba ce ya kasance mai sukan mutane yana gaya musu ganganu marasu daɗi yana zole su ana dariya cikin al'umma ba ɗabi'an mai imani ba ce kuma bai kasance ba mai imani mai yawan la'ana yana tsinuwa yana gan kalmomi munana marasu daɗi ba halin musulmi ba ne ba ko kuma sufashe ya kasance mai yawan alfasha da gayan ya sassan magana haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yana mumuni na gaske ba za ka same shi tare da wannan datti ba na cin zarafin mutane da zagin su da gayan magana akan su mai kaushi yau mu'amalar rayuwa da a ce za mu bi karantarwa addinin musulunci da mun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakankanin da ba wani wanda zai kawar da huskar shi akan wani da kowa ya yi maraba da ɗan uwan shi na mai murna da shi idan ya gan shi ka kasance mai kame harshenka kar ka dinga cutar da mutane la da harshenka wala da hannunka idan aka cutar da kai ka yi haƙuri kar ka mai da mummuna da mummuna yi ƙoƙarin ka mai da kyakkyawa a madadin mummunar da aka maka hakan zai sa ka ga halayen mutane sun gyaru mumani na kirki ba ɗabi'a shi bace zaki ba ɗabi'a shi bace cin zarafin mutane ba ɗabi'a shi bace la'anan mutane baya ga munanan kalmomi wanda suke kwashe da rashin kumiya a cikinsu Allah kare mana harshen mu da hannaye haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne mai kamun kai ya fi kowa kamun kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa tsarkin harshe dan mi ba zai samu tsarkin harshe ba wanda Allah ya tsarkake shi gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ga annabin shi Muhammad wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana kan dabi'u masu girman gaske annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba mai tsaurin halshi kamun halshi gare shi sallallahu alaihi wasallam baya zagi baya muzantawa baya munana ɗaya daga cikin halittun Allah kai har ya kasance ma annabi baya munanta ko ya zagi ma ɗan adawashi ma baya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam baya zagin daidai da ɗan adawashi ɗan daga cikin yahudawa da duk wasu masu kyama shi ko suna kyama addinin shi baya zagin su hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim lafazi na imam bukhari aisha Allah yarda da ita matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam take cewa wasu gungun jama'a na yahudawa sun zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna shigowa sai suka ce mishi assalamu alaikum ba wai assalamu alaikum ba assalamu alaikum ma'ana assalamu alaikum halaka ta tabbata a gare ku kaga sharrin yahudawa yahudawa babu alkhairi cikinsu ban taba ganin baka halitta a doron ƙasa ba irin ba yahudi babu lalatattun mutane sai masu biyan gindin yahudawa suna ganin cewa za su ɗaukaka su kuma ɗaukaka gaba ɗaya tana hannun allah maɗaukakin sarki duk mai son ya ɗaukaka mai mulki ne na zamani ne ko na gargajiya to ya nemi ɗaukaka wurin allah maɗaukakin sarki fa inna izzata lillahi jami'a ɗaukaka gaba ɗaya tana hannun allah babu wani wanda zai ɗaukaka ka bayan allah maɗaukakin sarki kadiba sharin yahudawa a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka shigo cikin gidansa tare da haka sallaman mata munafurci suka yi madadin su ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan manzan Allah da annabi suke ta suka yi assalamu alaikum halaka ta tabbata a gare ku annabi ya ji su Aisha ta ce sai na fahimci abin da suke nufi na gano sharri suke nufi sai ta ce assamu alaikum walla'ana wa alaikum assamu walla'ana ta ce halaka da tsinuwa ta tabbata a gare ku ta maida musu kenan a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat fa qala rasulullah aisha ta ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahalan ya aisha sannu sannu ya ki aisha bi a hankali ya ki aisha tafsasa ya ki aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha saboda Allah maɗaukakin sarki yana son tafsasawa cikin al'amari gaba ɗaya Aisha ta ce ya kai manzon Allah shin baka ji abin da suka faɗa ba annabi ya ce na ji shin baki ji abin da na ce musu ba ni ma ce musu nai wa alaikum kenan hallaka ta tabbata a gare ku sai na ce musu tare da ku kenan kaga mayar musu yi gwalgwadon abin da suka faɗa ma Aisha da ta ji zafi sai ta ce wa alaikum samu walla'ana tsinuwar Allah da halaka ta tabbata a gare ku kaga annabi sai ta kama ta birke nuna mata a hankali ake bi tabsasawa ake tare da muzanta mushi suka yi tare da sun yi rashin ladabi ga fiyayyen halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka addini yake so mu kasance mu kasance masu tabshin janibi game da ƴan uwan musulmi tabshin janibi ga wanda ma ba 'yan uwanmu musulmi ba wanda yake kafirai ne mu kyautata musu ta hanyar halaye da ɗabi'u masu kyau wala Allah hakan zai sa su bar wancan addini da kafirci zo su shiga musulunci bayan shi 'yan uwa musulmi ya kamata a ce dukkan musulmi daga cikin mu ko mai imani ya kasance mai daɗin zance ya kasance mai kame harshen shi ba yadda za a yi ya dinga furici da munanan kalmomi sai kyawa ya dinga amfani da mafi daɗin kalmomi ya nisanci alfahsha tare da halittun gama garinsu ko kuma keɓantattunsu iyalin shi ne ko yara ne ko kuma abokan shi haka zai ja mu zuwa ga wata tabi'a da take yaduwa mu ja hankalin mutane zuwa ga wata tabi'a da take yaduwa tsakanin mutane ta wasan zaki aka ga manyan mutane suna zagaya tsakanin su wai wasa ne wanga ya zagi baban wanga wanga ya zagi mamman wanga wanga ya zagi haka suke tsakankanin su ko wanga ya tsine man wanga ya maida mishi wannan ba tabi'an masu imani ba ce masu imani ba su da wannan tabi'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi Abdullah bin Mas'ud Allah ya shi Allah kare mana halsuna hali na biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana cikin wannan hadisi mai girma shine hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya a cikin wannan hadisin na kashe musulmi yan uwa ku sani wannan aikin na kisa ka kashe dan wanka musulmi yana daga cikin mafi girman zunubai a doron ƙasa hakika hani ya zo mai tsanani da wa'idi ya zo mai tsanani akan wanda zai kashe dan uwan shi musulmi da gangan Allah madaukakin sarki ke cewa duk wanda ya kashe musulmi da gangan to sakamakon shi shine wutar jahannam zai dawwama a cikin wuta kuma Allah zai fusata game da shi sannan kuma Allah zai la'ane shi kuma ya tanada mishi azaba mai girman gaske wannan shine abin da Allah ya ce ga duk mai kashe rai ba tare da haƙƙi ba na farko zai shiga wutar jahannama sakamakon shiga na biyu Allah ya yi fushi da shi na uku Allah ya la'ane shi ya nisantar da shi daga barin rahamar shi sannan kuma ya mashi tanadin azaba mai girma Allah ya shi mai kare da wannan zaka gano haɗarin ka kashe ɗan uwanka musulmi akan duniya ne ko akan wasu harkoki na dam bai halatta ba ka zubda da jinin ɗan uwanka musulmi ta hanyar kisa da abin da ke kama da haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sifanta kashe musulmi da kafirci yace wa qitaluhu kufr kashe musulmi kafirci wa lafazin kafirci a cikin faɗan manzo Allah sallallahu alaihi da ya faɗa a yanzu nan a cikin wannan hadisin tana nihin karamin kafirci ba babban kafircin da zai fitar da mutum daga barin musulunci lalle kisan musulmi babbar kabira ce laihi ne babba abin kyama ne a musulunci Allah ya yi wa'idi mai tsananin gaske game da kashe rai na musulmi da gangan amma tare da haka wanda ya kashe musulmi ba kafiri bane ba ba arni bane yana nan da sunan musulmi sai dai cikakken fasiki ne saboda ya zubar da ran da bai kamata a zubar da ita ba tare da haƙƙi abin da ke nuna haka allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da 'yan uwantaka ta musulunci da imani yayin da musulmi suke yaƙa junansu ko suke faɗa tsakankaninsu allah ke cewa idan aka samu tawaga guda biyu ta masu imani sun yaƙi junansu Allah ce to ku yi sulhu tsakankaninsu ku kira su ku zamna da su ku yi ƙoƙarin raba garrama tsakankaninsu sai da su daina kashe junansu idan ɗaya ta yi ta'addanci a kan uwarta ta hanyar ƙin karɓar kira don a samu a daidaita ta ci gaba da zalunta wannan ƙungiyar guda to Allah ya ce ku yaƙi wannan da ta ƙi ta karɓi wannan sulhun tsakankaninsu ba za ku daina yaƙatta ba har sai ta dawo ta karɓi kira sun zo sun yi sulhu tsakankaninsu don a daina zub da jini tsakankaninsu idan ku suka dawo allah ya ce sai ku yi sulhu tsakankaninsu da adalci ku yi adalci ya ku musulmi cikin dukkan hukuncin da za ku zartarwa lalle allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautata wa sanayin adalci cikin hukuncin da suke allah ce ku sani fa ƴan mummunai dukansu ƴan uwa ne ku gyara tsakankanin ƴan uwanku ku ji tsoron Allah tsoron Allah zai sa ku rabota ku samu rahama Allah gobe kiyam shi musulmi yana da alhurma mai girman gaske a cikin karan kanshi alhurman musulmi ta fi alhurmar ɗakin Allah madaukakin sarki ta yi alhurmar ka'aba kenan haramun ne a keta wannan alfarma ta musulmi sai fa inda haƙƙi misali ana shari'ar musulunci ya kashe dole a kashe shi ko ya yi ridda ya bar addinin musulunci dole a kashe shi wannan shari'a ta bada dama ai haka ko ko ya aikata wani abin da dole za a gudanar da haddin kisa a kan shi ta wannan lokacin ya halatta a kashe shi da wannan hujja kuma hukuma ta musulunci da jagoran musulunci su ne za su zartar da wannan hukunci akan wannan wanda ya yi abin da za a kashe shi shi yasa kenan ran musulmi tana da alhurma sama da alhurmar ka'aba a kiyaye zubar da jinin musulmi hadisi ya zo a cikin sunan ibn majah hadisin abdullahi ibn umar qala yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana dawafi akan ka'aba yana nune da hannun shi yana mai cewa lalle alhurman mumini ita ce mafi girma a wurin Allah saboda sama da alhurmar ka'aba dakin Allah yana nuna yana nuna ka'aba haka dukiyar musulmi ko mumini haka jinin shi don haka ku kyautata ma mummune tsakankanin ku zato kar ku muna ta zato a tsakanin shi yasa zaka ga masu imani na gaske su ne mafi kame hannu daga barin zub da jinanen musulmi ba su zub da jinin bayan Allah ba su saba alkawali ba su warware alkawali tsakankaninsu sabanin munafikai da fajirai da fasikai da mutanen banza wanda ba su ɗauki jinin musulmi komi ba sukan iya kashe mutum ko mutane ba tare da haƙƙi ba ko ba su kula da wannan wani mai saboda haƙƙinsu da dukiyarsu za su tare musulmi su kwace mai dukiyar shi idan ya hana su kashe shi kuma abin mamaki yanzu yadda rai zan abin mamaki na musulmi sai mutum ya kashe ka akan abin da bai kai kawo ba wani abin da zai tambaye ka ka iya bashi amma kan shi sai ya kashe ka abin da bai kai kawo ba ka raba musulmi da rayuwar shi kuma ka ɗauki wannan abin ka tafi shi a gan akwai wani abin da yake fasikanci ne da fajirci bai kama da wannan ba Allah kare sanin yan uwa musulmi lalle tsarin musulunci yakan kula da kiyaye rayuwar mutane daga dukkan abin da zai sabbaba musu damuwa da kunci tattare da su daga dukkan abin da zai tayar musu da hankali wannan abin kowace irin sura ce daga cikin surori gare shi na cutarwa kamar zalimci wanda shi ya zama ruwan dare a yanzu sannan kuma wuce iyaka game da haƙƙinsu cikin alhurmarsu ko kuma gidajensu ko kuma leƙon al'aurarsu ko kuma yi da su cikin mutuncinsu ko abin da ke kama da haka wanda zai tayar musu da hankali a cikin gidajensu kai ƙarshe ma musulunci ya tana da wa'idi game da duk mutumin da ke bata hanyar mutane ta wucewa ko inuwar da suke zama a kai don su huta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa hadisin Abu Huraira ku ji tsoron wurare guda biyu wanda suke gadar da la'ana sai suka ce ya manzon Allah menene waɗannan wuraren da suke gadar da la'ana manzo Allah sallallahu alaihi yake ce musu shine wanda zai zo ya yi bawali ko bayan gari wanda zai zo ya bayan gari a cikin hanyar mutane da suke bi ko kuma ya yi bawali ko kuma a inda suke huta wanda yau kadib abin da ke faruwa a yau duk abin da ke dattin bai dace ba ka zubda shi cikin gidanka ko wurin hutunka kakka zubda mutane shi a hanya yau kadib yadda mutane suke ya san ya ke cewa gwalalo suna da halin da za su ba da 'yan kuɗi a je a zubdo shi nesa amma ƙauro sai hana su cire wannan kuɗin sun fi sun yi ganin su ba wasu 'yan kuɗin da suke suka kawo ba don su kwashe wannan gwalalan ga titi su cutar da al'ummar musulmi ko ina ya bi hanyar masallatai hanyar wucewa ta yadda masu mota su taka su watsa mutane kaga wannan cutar da al'umma ana yi ka haɗu da la'ana don duk wanda zai wuce ya samu kanshi cikin wannan abu zai iya ce Allah tsina wanga mutane in bayan gari ka aje musu kalkashi inuwa za su tsine maka albarka haka an bawali ko kasamta ko abin da ke kama da da haka bai dace ko ko mutum ya zo kan hanya hanya muna tarayya da ita kowa na tarayyar hanyar da za a wuce sawon masu motoci ko masu mota ko masu keke ko masu kafa ana cikin halin damana sai wani wai baya so abu ta kusan shi ba wai cutar da shi ba za a yi sai kawo duwatsu ya jera ko ya gitta wani abin da za a yanke hanya yadda mutum ba zai samu damar wuce sai ya shiga gwalalo ko ya shiga ruwa masu yawa don me za ka mutane haka inda ma a ce bakin kofar gidanka ne wanda ana jin tsoron yara su gitta su halaka a halakar da su ta hanyar abin hawa wannan kana iya sa wani ɗan kima ta yadda za ka iya samun wannan damar ka hiya ba wai ka shigo cikin titi ba gaba daya ka hana mutane wucewa alhalin ana tarayya hanya bai dace ka bar mutane su wuce matukan ba su kore maka bakin kohon gidanka ba da kana jin tsoron su je ma 'ya'yanka ko zub da shara yanzu mutane suka yi amfani da gulbi na wuce sai ga mutane na ta kwaso shara suna zuba karshe gulbin ya tsaya kuma su bar titi duk ya lalace da shara haka wannan bai dace bai dace ba kwata-kwata bai kamata a ce musulmi suna yin haka kashe ka zubu shara ka tancan cikin daji ta yadda za ka cutar da al'umma yin haka zai gadar maka la'anan mutane su tsine maka Allah ya shi mu ya kare da haka hadisi daga abi sa'id al-khudri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ku da zama a cikin titi suka ce ya manzan Allah wannan wurarenmu ne da ba makawa sai mun zamana a cikinsu muna hira a ciki manzan Allah salasa ya ce da su idan kun ki sai kun zamana a wannan wuraren to ku ba hanya haƙƙinta suka ce ya ma'aikin Allah menene haƙƙin hanya annabi ya ce musu kame ido kame gani idan kuna zamna kan titi kun yi fadodinku kuna dora shayinku kuna hirarku to ku kame ganinku daga barin wanda ba su halatta ku kalla ba yadda kuke sa ku kame kallon ku da barin kallon matan mutane ko 'ya'yan mutane mata duk abin da bai halatta ka gani ba to ka kame kanka daga barin ganin shi wanda yau ai kowa ya sani duka fadodin al'umma bisa ga titi ne suke bisa ga hanya da wuya ka samu wanda zai kare kan shi daga barin kallon mutane sai wanda Allah ya marhaba su ma su ne mafi karamci a cikin musulmi za su ta kallon matan mutane suna ta ba da labari game da matan unguwa sun san mai sabon ciki sun san wadda ta kusa sun san wadda tana gab da aihuwa duk suna da labarin matan unguwa sun san zawarrun duka da cikin unguwa sun san mashakin da ke guda tsakankaninsu da iyalinsu wasu ma za su tare wasu ga hanya suna hira da su wannan kaga duk bai dace ba wannan ba safa bace ta mutanen kirki in dai za ka zamna kan titi to ka rihe ganin gargabar kallon matan mutane wai wani mai takawan ma daga cikinsu shi ne wanda zai haska sai ya kalli mace da kyau sama da ƙasa sannan ya kawar da kai wani kirkin ne daga cikinsu a wannan ka zalunci kan gani na ba zata ki ci fuskar gani sai ka kawar da kai wannan shi ne baka da laifi a kai amma ka ƙura ido ka rakkaza ka duba da kyau sama da ƙasa sannan ka kawar da kai ba kawar da kai ba ne wannan kawar da kai kar ka kalla matan da ba su dace ka kalle su sannan manzo Allah sallallahu alaihi ce musu da kame cuta kar ku cutar da mutane kan hanya kar ku yadda wani abu su taka ko abin da ke kama da haka sannan kuma da mai da sallama yanda suka muku sallama mutane masu wucewa akan ku sai ku mai da musu sallama yana da cikin haƙƙin hanya sannan foro da kyakkyawa da hani da mummuna duk lokacin da kuga abin da bai kamata ba ku da ke zamna kan titi sai ku yi nasiha ku sha hankali gwargwadon yadda hali ya kama in ta kama nan take ku yi in ba ta kama ba nan take aka samu dama wani lokaci ta yadda ana ganin halin wanda za a nasiha a wannan lokacin ba zai bada dama ba zai iya kawo wata fitina sai a bar wannan lokacin wani lokacin a mashi nasiha da zaman to dai guri alkhairi kuke yadawa bashar ku yi foro da kyakkyawa ku yi hani da mummuna sannan ya koyan uwa musulmi ku sani lalle addinin musulunci yana nema ga duk kowane ɗaya daga cikin musulmi ya mu'amalanci mutane da irin abin da yake so su mu'amalance shi da shi ko na daga cikin yana son mutane su kyautata mishi mu'amala bai san su cutar da shi bai san su muzanta mishi bai san su mishi abin da bai dace ba to shi ma ya mu'amalance shi ya mu'amalance ƴan uwan shi musulmi da irin abin nan da yake so su mu'amalance shi da shi kada ya zama to yana cin naman su yana cin zarafin su wanda yau cin nama da giba shine ƴaƴan marmari na dukkan mazamna da ake zama duk fadar da ake ba a ci naman mutane cikin ta wannan fadar ba ta da daɗin zama fadar da ta yi daɗin zama to arka cicciran mutane wani ya yi kaza ai wani an kama shi da kaza ai wani kaza da kaza ta faru da shi to wannan fadar za ka ga ta fi cika saboda ana yin abin da zuciya ke su shine cicciran mutane da cin naman mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabban shi kun san wane ne talaka suka ce talaka cikin mu shine wanda baya da kuɗi kuma baya da kaya zala sallah sai ce musu talaka shine wanda zai zaurar tashi alkiyama da ladan sallah da ladan azumi da ladan hajji sai kasance ya zagi wannan ya ci naman wannan ya cuci wannan sai a rika ɗokan ladan shi ana biyan mutanen da ya cuta tun ana yin haka har ladan shi gaba ɗaya ya ƙare ba abin da ya mashi saura kuma ga mutane ba i da biyan su wanda yake cin zarafinsu yana cin namansu yana annamimanci a kansu yana cin haƙinsu sai zama to yanzu zunubansu ake ɗaukowa ana bashi a madadin cutar da musu sai kasance yanzu baya da lada ko guda zunubai su taru a kan shi ƙarshe a jefa shi cikin wuta me ya kai haka tafewa da asara ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi haji ƙarshe wannan ibada ta ka za a biya bashi da akan mutane da ka zalunce su duk naman da ka ci na mutane inda bai maka afuwa ba ko yahe maka to da ladan ka za a biya shi shin ka tara ladan ma yaya halin mu yake yau a halartar masallatiya da yin ibadu da kwazo ba abin da mana saura sai hamsa salawa su ma gab da ta da sallah muna zamna muna jiran a fara ikama sannan mu zo a gurguje a samar ka a biyu ko uku a watsi baya da dama ya tsaya ya zikiri daidai da na minti ɗaya a cikin masallaci mun tara ladan ma da za mu biya wanda suka muka cuta da shi gobe kiyama ku duba halin mu yau ya za a yi mu samu ci gaba ya za a yi mu samu izza da buwaya idan ya kasance haka halin mu yake me zai hana kafirai su dinga cicciran mu ta ko'ina idan muka lalace wallahi da mun kama addini bisa ga haƙƙin kamawa bayan da zai wasu durulin kafirai su rika cin zarafin mu suna cin mana mutunci suna kwashe dukiyoyin mu muna gani babu yadda zai idan muka riƙe musulunci Allah zai ba mu izza ya ba mu buwaya da zaman to muke da kalma saman kalma kowa za ku taushe kafirci da kafirai suna gani amma kuka kaskanta kuka lalace za su rika wasanni da ku suna ciccira ku kamar sun sa tiran abinci tsakan karinsu Allah ke shi mai kare اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واقم الصلاه الله